إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗuwarmu a markar ahadu sunna wal jama'a wanda ke barkar kada birnin da makarar jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a biyar ga wata na safar hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da tara ga watan takwas dubu biyu da ishirin da hudu. a darasinmu da ya gabata mun tsaya aya ta arba'in da biyu cikin arba'in da ɗaya cikin suratu zuma yau kenan za mu tashi aya ta arba'in da biyu insha Allah ganin adalar ma yanzu ta zama tambayoyi sai ya kira a shi ci gaba ta tushe bismillah Thank you.
الجمعة آية أربعة التلفزيون داش مثال ده الجمعة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة, برحمة هل هن ممسكات هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل na'am a ganin mai makaddama akwai yan tambayoyi ta farko iya tambaya akan mas'ala ta takalmin jami'an tsaro ranjas ita ba ranjas gomi wannan katon takalmin suke sawa ya ce yakan ga wani lokaci sukan zo sallah sukan sha wahala wajen hudawa amma sallah ta musu nisan a wuce su me matsayin sallah da shi ɗan wa abu ne sananne ba ma sallah kaɗai ba har shawa suna iya yi a saman shi ya tabbata shawa a kan takalmi balle na soja kudda shi ma aiki ne kenan ba wani matsala ɗan arwallah ce kai da ya shawa a saman ranjas an ka zo wanke kawo a maimakon ka wanke kone ka shawa a saman takalma na biyu ba wata matsala in dai ka san babu najasa a jikin shi shi ne in ma akwai in tana goguwa ka goge ba sai ka wanke wani zama ce kurin gogewa za a yi in ta tana goguwa kun san matsalar sallah a takalmi akwai takalmi mai lunguna wanda ko ka doke tana na alungu daga wannan ba a yi sallah ba da shi amma wanda yake da silibi wanda ana iya goge abin da yake saman shi kan aka goge ba sai an wanke ba iya cin abin da aka sauki kan takalmi na kufi wajen da kasa ba sai an wanke ba kenan a takaice soja yana iya sallah a cikin takalmin shi yana iya arwala ya sha ma saman shi kuma ya sallah a cikin kayan shi in dai ba da tasa a cikin shi sai magana ta yakan ji akan cewa ibn nabawi ko suke cewa ne medicine prophecy ko suke cikin ta dan bariki shi mas'ala kuma ya tabbatar da cewa aka samu na abu wanda ba na annaban ba haka yi hatta akwai malamai masu da'awar ibn nabawi ko ita medicine prophecy kin suke cewa ma likitan annabi na annabta to gaskiyar magana so da yawa kuma yawa ma masu wannan magana an gadi ba abu da yawa da yake cikin lalle akwai ta musulunci na tabbas a wanda yawa masu da'awar haka za ka ga kashi tamanin cikin ɗari a haka da annabi sallallahu salama amma sun gama da suna annabi sallallahu salama da sunan talla don samun abin duniya ya kamata mutum ya tsoron Allah domin kariya ta kama annabi sallallahu salama ka ce za ka yi dubban annabi ka zo ka kata haka ta wani malami ta wani waye ka zo ka kawo ka ga kawo annabi da gaskiya magana haɗari ne kenan abin da ce wanda abin da annabi ya karanta su ko wani sabi ne ko wani matabi ne ba a cikin annabi ne bai cikin alaƙa da ko wani ba annabi ne ba baka ce annabi ne kenan a gyara wannan kalma kuma a ji tsoron Allah kadda neman abin duniya a sa a annabi ƙarya Allah shi da sai wani ta cewa shin wai an ce da aka ta ɗan galgajiya shin ɗan galgajiya da kawuri ne suke ɗan uwa kalmar galgajiya wata ibada ce muke hudunta a hausa baka cewa ɗan galgajiya kawuri ko kaza ya dace da galgajiya ta shi me matsayinta me da gidan galgajiya shi yakan iya zama kawuri yakan zama ɗan bida'a a ina galgajiya za ta mai da ka kawo ka tashi gidan kubori yake ana kiran doguwa a galgajiya ce kuma akwai da mutum ya bori zo kuma sallah to kaga a nan galgajiya ta mai da kawo ko dan galgajiya dan malami ne ko malami ne amma ya tashi da laƙunna hatunma da sunan aljannu rauka ya ido haka ya ido rashin damta ya ido da hatimi da hoton mutum da wani abu a daban da sunan mala'iku ko sunan wasu aljannu a ga mutum ne kudin jikan ne yan wawan da ya karanci a kudin tare sananne da yawa yan kuma almajalisar game da tayi na addini don littayi ne larabci ne gaba daya kuma ƙasar littayi ne wanda shahara da sunan shi shautu ma'arar kubara shautu ma'arar kubara littayi ne wani yanzu dan wani littayi ka ɗauko shi za ka gani da kan dimmi hankali kuma ka ilimi na addini ka san akwai matsala ciki za ka zurta yi da sunan Allah da hoton da ya sanki mutum da a ƙega shi ba da da sanki mutum a ƙega shi ko kan mutum ko cikin mutum ko na abu mutum ga ga da sanki ga shi na wata halitta a sa su kira sunan aljanu in kashe shi za a yi ga na za a taɓa ga na za a danna ga na za a soka na abu har a soka na a soke shi kamar mutum bai na ko a sa a wuta a sa sunan shi a sa a wuta daidai zuciyar shi zuciyar ta tashi in za a sa wani dole ka ta saka ne kaga wannan wata galgajiyar ta shirka kaga duk wanda ya tashi gidansu haka uban yake yi ko kakan shi ko shi ma ya biyo ba ruwan shi kullum haka ya gada ana kiran aljannu roƙa ya ilu haka ka ya ilu a kashe wane a haukata wane kaga wannan mushirki ne kawuri ne kaga nan gargajiya ta kai shiga shirka yakan zama to dan bid'a gidansu bid'a ake bid'a kasan misali yan uwa za mu ce abubuwan da aka sanar bida wani wani taron suna wani taron uku da bakwai sauransu haka a garin a garinmu haka ake haka yi mutuwa ya an yi bakwai an yi uku an yi arba'in wannan sunna ce ga gargajiya kun bida ce ta ce kan bida ne ko ko a shi sa'anar sallar salama shi a shekara zai zo ya rawa ya kiɗi a more a shekara a ce ɗan bida ne ta mulki kaga na ba ta musulki ne ba ta kawuri ne bida ce kina gane akwai bambancin bida da shirka shirka ita ce kafurci karara kuma Allah bai tolerance Allah bai yayi amma bid'a kaka yi bid'a ka sha azaba ta kwana ɗaya ko shekara ko ma dubu ko yayi ita da bid'a tana da azaba amma ba a ce da bid'a kan a ce misali kafuri ne ko ta kabuta da iyaye wannan da gafara iyaye wa bid'a nan da gafara zai ne bid'a ba ta kabuta ba shi shirka ta da gafara amma akwai alƙawarin azaba akwai wani idan azaba ga dukkan bid'a amma ka iya cewa da kai tabbas bai mutu ba ka ce ka mutane ko bai shirya cikin mutane ko da bida ka ce wani mutane a wani ya mutu kan bida ya yi mugun mutuwa amma bar ce wani ɗan mutane tabbas ku gane bambanci abu amma shirka yake yi mutu kun ɗan mutane amma bida ce yake yi ban haƙƙi in ce wani ɗan mutane dan ya bida ya mutu kai hata mai zina aqida ahlus sunna da jamaa aqida da jamaa baka iya cewa mazinaci ko ka ce wani ɗan mutane a akwai wa'idin azaba da duk mai zina akwai azabar wuta akwai alƙawarin na azaba amma shi Allah zama da abin da Allah ce na azaba ne lalahi ne Allah in ya so mai tayi waga fi mamarin na kalmar shago waga fi mashi ga kalmar shago wani ƙarshen wannan aka sai a cikin mashiya ta Allah a ƙidan arshino da jama'a duk wanda ya mutu in dai ba shakka da yake zina ce shan giya cewa ya kai baka ita ya dan wuta ne kat amma ya mugu mutuwa ka ce ya mugu mutuwa ya mutu ya fita ya mutu ya zina amma in ce dan wuta ne kat ban haƙƙin haka kace bambancin gargajiya da namci da shi gargajiya a ciki akwai bid'a akwai shirka ya dace da mutum mutum ne ta kan hukunci da abin da yi ba kun sunan gargajiya kadai ba na haka mutane a hankali da haka mai gargajiya kamar da kawo hukunci cewa haka muka samu uwaye da kakanni na yi ke wannan ba maganar musulmi ya ce mai kaza ba kyau kaka ce haka na gada a ka nema me Allah ci ne manzo Allah shine mutsira kurum ka rayu karkashin Allah ce haka ce haka na gada to dai wani gari shirka wani ya gari bori wani ya gari komai ya gada ta yi kwarin da ya bu ƙur'ani da sunan Allah ta yanke mu sai yake ce me bambancin aƙida da tauhidi yan uwa wannan kalmomi guda biyu suna da bambanci za a samu mutum mai tauhidi amma ba shi aƙida ya ce bai aƙida kuma ya tauhidi yan uwa duk ana da jini tsakanin malaman sunna kan matsaloli na aƙida ba ba ba za ki sani an rubuta khawarij ko murjiya ko kadariya duka wannan ba ko zuka zama dakila ba mai kokonto ba mai ba mai naka zargi da aƙida ko shirka a cikin ta ba wajen tauhidi ba matsala wajen me aƙida kuma zan misali khawarij aƙida su duk wanda yayi kabira misali kai zina ku shagiya ku ka kawunta kawuni a gunta duwan ya kabila kawuni ne su wani kare shi ne matsalarsu kuma cewa duwan ya shiga wani bai wuta har abada ba ceto ta ce wannan suna da matsala wajen aƙida ba su aƙida sarfin sare yan ƙadariya masu ganin cewa ba wannan ba namun da kusa ƙadariya wannan ƙadariya ba su ba ƙadariya ta farko suna ga cewa kurin ba wani abu da Allah ya ƙaddara a rubuce kun abin ya zo ne kun Allah ya gane shi Allah bai ƙaddara mana ba kun abin ya zo Allah ya gane amma ba abin da Allah ya ƙaddara kan azab babu shi mafakar ƙi da wajen wani masarfi da wajen tauhidi haka murjiya ba su ganin dai mutum ya imanin kudin shi kirma da azaba yawan ranar na aƙidin haka yanzu mutazila ba mutum mutazila da hawar da mutazila su a wajen su duk wanda ya shirka ba shirka ba duk wanda ya kabira suna ya cikin bayan manzulatai ba ce mai kawuni kuma ba ce mai musulmi amma duka da su da hawar sun yarda ɗan gama tukun ɗan mutane kuma haɓada a abada amma kan bisa maka huji kai bisa amma an kai mutu kudin wuta ne kuma abada kai kaga amma wannan kaga to ga wannan matsala ce ta aqida kuma sai su sai aqida ta misali masallaci sahabbai ka ce wannan bai aqida zakin sahabi ko aqida ce ba azabar kabari sai baka aqida kenan aqida wani abu ne an ce aqida ta kumshi tauhidi ta kumshi komi amma tauhidi kurin kada ta Allah da ibada shine tauhidi yake kana tauhidi amma baka da aqida haka ne wajibi a karatun aƙida za ki da ta kusku bi gaba ɗaya Allah ta rike mu Allah ramma aya ta 42 cikin zumar
الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها الله سبحانه وتعالى نتبتر وشي الله شين يتوفى الأنفس حين موتها شين يكي أوكا ري هو أنفر ري لوكا تنتكال أجل والتي لم تمت في منامها دما wanda ba yake amsar rai wanda ba ajalin mutuwa bai zo na gaba daya a cikin barci kenan akwai mutuwa ana kiran barci zai saka wani mutuwa ko akwai mutuwa ta sunan barci akwai mutuwa ta hakika ta gaba daya to wannan rayuka a lokacin da lokacin mutuwar da lokacin barcin Allah shine yake amsar ta wanda zai tawaffakum billail wa nahar billail wala ranar matatu da nahar Allah shi ne tafaku billahi shi ne kenan nan amsar rai ba mutuwa ba ɗaukar ran mai barci halin barci ba na mutuwa ba to wannan ran guda biyu duka Allah yake karɓa ya ce fayoyin su kullati ka za a lai halin mautu wani su da ukura ila ajalin musamman duka biyu shi ke ɗauka da lokacin mutuwa da lokacin barcin duka Allah shi ne yake karɓar ran wanda lokaci bai yi ba Allah sai mai dowa mai barci rai ya ci gaba da rayuwa amma wanda lokaci Allah sai duk ran bai kumowa na an ce me an kawo maganar cewa Allah ke amfar rai alhali mun karanta a ba cewa Allah yana cewa قل يتوفاكم ملك قل الموت يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون Allah ta gaya musu kul ya tawaffa mu malakul maut alladhi wukila bikum gaya musu mala'ikan mutuwa shi ke karɓar rayukanku wanda kuma shi ne Allah ya wakilta wajen amsar rayukanku thumma ila rabbikum turja'un kuma za a maida ku zuwa ga ubangiji ba ɗaukar rai kaga nan an maida ɗaukar rai a hannun mala'ika can an ce kuma Allah ke amsa a nuri Allah ke kama magana a ba mu da fito ba mala'iku ne Allah ke sa su amsar rai hatta idza jaa ahadakum maut tawfatu rusulhum hum la حتى yaqulun
إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وما بأخوك ربك عبادي وما بأخوك ربك عبادي وهو القاهر فوق عباده وأرسل عليكم ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون na'am Allah ce Allah huwa al-qahiru fawqa ibadi Allah shi ne mai rinjaya abin da ya so ke yi da bayan shi abin da ya so ke yi cikin abin da ke tabbatar ma da bayi duk matsayin da din daga kai tana da rauni kuna da rauni duk ci gaban ku a aya a hidin karara lamarin mutuwa ba wani ilimi da wani ya kai martaba ilimi zai mutuwa ba wani ci gaba da ƙasa ta yi ko wata ƙasa ko wata al'umma sun kai ci gaba mutuwa diyan da kai ya ka mutu a diyan da kai kuma hikimar Allah ba cewa Afirka ba a shekara goma takwas ake bakwai biyar ake amma a yaro sun ci gaba su ɗari suke yi duk an gani ba jinatun ce guda yadda a Amurka da gama tun ɗari musulmi ta gaba maki haka a Nijar duk da haka abin yake tahiya ɗan shekara ɗaya biyu uku hamsin sittin saba'in tamanin ɗaya amma ta kakatawa tamanin can ya yi nisa ɗari zai da shi haka ake a Amurka haka ake a Europe haka ake a Afirka a bar abin guda ne tsarin guda ne ba ku mace mu mun kai ba a yi mun kai ci gaba a yi a yadda yake da makwantar amurka haka ke a yau haka ke a nijar duk ɗaya a kumbata kuma mutane duk ɗaya ne babu zaki ɗari biyu su zan sun ci gaba sau ci gaba wani likita ko kaza shi ka kai ɗari biyu ake amurka ka yi maka kai maka can ka tara kuɗi san ka huta ka kai ɗari biyu babu duk inda ake mutuwa kuma ta lokaci ba masu da yake mutuwa su ma a shi wani yasa kenan kun da raunin bayi duk da kuka yi kuna da rauni wannan kadai gajiyawa ce Allah ya je soke ko ina mutu ake babu inda ake babu mutuwa kuma lokacin da Allah suke amsaran kowa kuma abin haka ke cikin tsari sai wani kashi a cikin kenan rawanin bayi ke dole kenan a sallama a mai wuya ga Allah mai wannan yi wanda shi ke da rijiya abin da ya soke ido ya ce shi ne mai rinjaye a saman bayan shi wani alaikum hafaza Allah shi ke aiko da mala'iku masu kuma masu kulawa da aikinku gaba ɗaya shi nake cewa hatta muna nan wake a nan ƙarƙashin kulawa ta Allah da kulawa ta mala'iku da aka samu tsaron su aka sa tsaron kulawa da abin da ke hatta idan ja a hajjin kana nan yace sai lokacin da mutuwa ta zo maɗayansu tawaffatu rusuluna wa mulaifartun sai manzannin ɗaya a cikin har mai kuke ne ko sai su amshara na ce wannan ayoyi guda uku da mai maganar Allah ke amsar rai da mai maganar mala'ika ke amsar rai buga mala'iku duk kusan cewa abu suna gamuwa da zai ce guda asali da aka ce Allah na amsar rai Allah shi ke abin komai a hannun shi mala'ika ma ma'aikaci ne sashi aka yi yana zartar da umarnin Allah ne kun bai ɗaukar rai da uzunin Allah shi ne ajiyar ajiyar abin da ya Allah ne da aka ce magana mala'iku ya tabbata a sunna a nan sallar sallar ya bayani idan ajalin ɗan adam ya yi lokacin komi ya ƙare sai ɗaukar rai Allah abin da mala'iku na sabakowa da mutane kala biyu ne akwai mutumin kirki Allah samu Allah yansu akwai mutanen banza Allah kiyaye annabi ba labari cewa mala'iku ruwan ingantattu daban-daban daban-daban mala'iku na rahama za su sabkowa bai imani idan lokacin cikawar shi za su zo da likawani daga cikin likawanin aljanna kuma likawanin iya kamshi da tararen aljanna wasu kuma za su sabko biyu wuju suna haske bau shi ne da kuna bugudu ita kuma na haske suna da yawa ya ce maddul basar bakin ganin mamaci iya gari su wannan yanayi in su zo ne kayan na yi wasu wani sa da wani sa wani sa da wasu shuna ne suna da wasu shuna kafin shugaban da iya zo za su zo wurin mamaci da kwana kare za su zamana a wurin shi iyakar idan shi iya ganin su cikin haske suna haske ga kamacin da kawai suna jiran shugaban tawaga ya zo malakul mawut haka wani labar labari kaga nan idan suna nan manzana da kace idan mala'ika mutuwa shi yana sarkowa tsafata ainihin bai kifta wani ido kun shi iya sarkowa ran zai ɗauka kai tsaye in ya ɗauka sai mai a hannun waɗannan mala'ika nan su ne amsa da suke amsar rai a hannun malakul mau a hannun mala'ika mutuwa suna amsa yasa a wannan likawani in mai imani ne cikin likawanin aljanna ya tsiri za su yi sama zalaci ita idan suka yi sama mala'iku saura suna tambaya wani rangwaye iya kamshi suna jin kamshin a ce wannan rangwaye wani bawon wannan rangwaye bawon allah ne rangwaye ne furzunan shi iya kamshi sun je sama ta ɗaya su nemi shiga kusan shiga a buɗe wane ne tare kuke da wa da muke tare da shi bawan Allah wane a buɗe ko sama ta ɗaya sama ta biyu zai ruwa ya ci ruwa har ta kai sama ta bakwai in suka je ana mai marhabin da barka da imani kenan in an je ta bakwai samu dace in an je ta bakwai Allah ya bada umarni ku komo da shi akwai tambayar kabari Mata za a komo da shi ran ta dawo da shi bayan wani duk wani gara kasa ya samu da barka barka da addu'a to a nan ne ana maido rai iya tashi sai ga sabo rayuwa ya ka samu tashi cikin ɗakin ka nan salon nan firigo nan tere nan wane ne nan madan yanzu babu sai bangon wannan kun kai wannan bangwaya wanda babu kun iya tashi maganin harko marrabuk waye wani wannan ba wa haka da shi to hikima Allah ce a wannan hali wannan tambaya da za a mishi يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين نعم.
ويفعل الله ما يشاء na'am Allah ya ce nan ana mai tambaya ba magana malami ne ka haɗu ce ƙur'ani hadisi dubu a kanka duk ta yi gaza a kanka duk ba shi ne a nan abin da yake aiki ala kyakkyawar alaƙa da Allah imaninka cikakke Allah ce sabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya fil akhirah Allah ke tabbatar ma da bawa wannan kalma matabbace ta tauhidi a rayuwar duniya da ya zo da ya zo cewa a wajen mutuwa wa fil akhirah a cikin kabari fil akhirah a cikin kabari ya mutu da imani tashi kabari ya tambaya man rabbuka zai ce rabbi Allah Allah ya tabbatar mai ba wani ba zai koya maka limamin garin ko wani malamin garin ba wani mai koya maka maka muka yaba ba wani mai koya maka wallahi imanin ka ne kurin ko kan akwai sai ai shi hada cewa da matan abu wani ke wai da matan abu ko shi kenan aba dan uwa a wara ma wai da matan abu da wani dan uwa guda ne wai da matan abu ba karatu ne ake gaya maka ba da abace ba ba da abace ba ko ana gaya maka wai za ma da abudu ja'u munkarun wa nakiri kaza kaza idan bawa ya mutu malaiku munkarun za su zo musu ne tambaya ko ana baka labarin abin za maka ne ba ta da wannan al'ada da ba ta da al'ada al'ura kenan anan imanin ka da Allah Allah zai tabbatar maka wannan kalmar wani daga duniya bai koma ta mata ce wai ya abdullah wai za su alakal malakani an rabbika wa nabiyika wa dinika wa kullahuma allahu rabbi wa islamu dini wasu wasu zai koya maka wasu zai koya maka bawan Allah idan malakun suka tambaye ka kan ubangijinka da addinin ka ce Allah ya zai ubangijina wasu zai koya maka da karanta Allah bai ba kofi kan kurdu kul bai maka kurin ka gyara alaƙar alaƙar gyaran alaƙar da shi ne kurin madan kurin Allah tabbatar da mu wani wani shi ne ake cewa amfanin sunna a duniya ka rayu cikin sunna ka mutu akan sunna a ta kabarin ka sunna ta amfane ka kaga a sunna a bid'a aka zo kaga ka zai maka wani abdullahi mai kwa maka me a wani maka wajen wajen ya abdullahi mai wani ba abin da ya maka bima addu'a ba akan kullu la ba ba ba mushabi kullu la kayma kullu la akan ayatu kursi kai ayatu kursi ba bin da yaka akan kursi akan billahi ba kai ma akan billahi shi ce akan billahi shi kidan gawara Allah ba kai wa kaga amma a sunna amma cika ma kullu sunna kuma a yi tsaye Allah maka sunna wa Allah masabbitu Allah maka kullu Allah masabbitu an muna roƙa ma Allah Allah ga fitan bawanka Allah ka tabbatar da shi wajen bada jawabi sunna kenan fannin kenan ka da ma addu'a eh ba ma addu'a Allah gafarta maka Allah tabbatar da kai amma abida babu wannan Allah shi da mu kenan wannan shine kenan mutumin kwarai zai ne da jawabi yanda aka tambaye shi akan ubangiji nace rabbi Allah Allah ne Ubangiji na annabin shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addinin musulunci wannan annabin ta iya kare wannan tambayoyi shikenan an kare sai a bude mai a kabarin za a buda mai kabarin a gwada mai gidan shi na aljanna zai rufe a ƙimin sa'a ya Allah ta da kiyama shi suka ta kiyama Allah ta da kiyama ta yi haƙuri lokaci ne ba ban za ka huta ka huta ba Allah lokaci ne ba kishin haka manzo Allah ce idan bawan mutumin banza ne shi kun mutu fajiri ko kawo da nabi shi kuma idan ya mutu mala'iku za su sabko su zurutu bukikirin mutu da lakawanin wuta za su sabko da shi shi iya garin su iya kalli da shi iya wanganan su ne iya kalli da bukikirin lakawanin iya tsani suna jira mala'ika mutuwa iya sabkowa annabi ce zai huskiyar cikin tashin hankali zai huske shi bayan sai ya huskewa sai mai ka hannun waɗannan mala'iku kai da kiya mala'ikun azaba suna ɗauka su sa da kaunin na wuta kuma su yi sama suna zuwa saman duniya ya ce babu wuri babu wuri bayan cewa Allah wadai shi ta man adda mala'iku wani wani mutumin manza ne ma da ruru hadis wannan wannan ran mutumin banza ne ko dauko ita ran wannan wani wani wannan wani in sun yi sama tun ruko ma Allah ce ba abu da rusu ma da kuma tun ma ba musu ma ba gudun motsa ma Allah ta kumi da shi Allah bai bukata kumi da shi shi ne ko za a maido ran yana maidowa shi ma za ta da shi iya tashi zai hurgita man rabbuk babu jawabi za ina ba in samu wani duniya karamin ina ta girki ina ha ha ha ladari annabi ce za su jirge shi suka jirge shi annabi ce wata guduma ce inda za a buga mutu zuru shi za a jirge ba mutuwa za a jirge shi a mairo shi man rabu ha ha ba sani ba a mai tafiya kan allah bai sani ba kan annabi bai sani ba kan addinin bai sani ba shi wani gama yau wanzu Allah ya ce sai a buɗe mai ƙoma daga cikin ƙomar gidan shi na wuta ita Allah ta aka da kiyama an hasa ta da za'a shi daga nan ya shiga mugun hali shi wancan mai imani daga nan ya shiga cikin barzahu ni ni'ima barzahu shi mai imani shi kuma daga nan ya shiga halin mugun hali a tashin kiyama yan wannan shi ake ce masu masu ruduwa a hadisi bai shirka ba ba ba ba dawama wuta ai sai shirka ce akai ba dawama ne a wuta an ci babu azaba dan wajen Allah ka san shi ka dubu nu zaka aka hana tashi kaga wanda ya mugu mutuwa fajiri wannan zaman barzaku kiyama ba ta zo ba dai a ce ta zo kiyama ta zo ba sai mai ceto akwai ceto wai akwai ceto ta zo kiyama ta zo ba ta ganin za ka ci mu za ka yi mugun zaman kabari na barzakhu har tashi kiyama shi ne hadarin barin hanya kuma a nan ita na hakin bai jin tu ba wani mai kuwa mashi ba wani mai kuwa maka ko da imani kai ala ala kuwa ba ka da imani ko ta gaba yawo da wannan shi ne kenan cewa Allah Allah ya tawaffa al-anfus hina mautiha Allah shi yake karban rai a lokacin mutuwarta wallati lam tamut fi manamiha wadda ma ba lokacin mutuwa ba wanda take amsar rai ne na barci fa yumsiku allati qada alaiha al-maut sai Allah ya rike wanda ajalin ta yayi ya rike ran shi bai komawa amma warisul al-ukhra ila ajalin musamma sai Allah ya maido ran wanda ba kwanan shi kare ba kina mai barci sai a mai domin ran shi shi ma ila ajal musamma zuwa wani lokaci wanda an ambaci lokacin ko da kai da sani Allah ya san kwana ne za ka yi su ta da abin da dalla ko ya sani ki za ka zo gane gwalgwadon kwanakin da aka yi kama Allah ce inna fi dalika da ayatin da kuma mai tafakkaru al'amarin barci ɗaukar rai Allah ta kware akwai aya a gani a rura a kan maganar mutuwa ta gaba ɗaya da tabarci ga shi dai babu na ci gaba inda ta gaba ba a taɓa yi ba a wani ya musu yi mai illa gwadawa al'aya ƙudura ta Allah ta abin hannun Allah yake ta hanyar wasu bayan shi annabawan Allah Allah ya tare wasu mutum a duniya ba lahira a duniya amma shi babu wani mai ilimi ko doka ko waye ko mai ilimi bai taɓa ba taɓa yi ba duk bukancin ka ka tare da bayan mutuwa kuma ga shi komi za ka auna da rajiyo komi da ne inda za ka rajiyo da gwada abu da biyu komi ga shi amma ya mutu babara kurum kuma ya gama ga inda shi ya abu ne ma kwalluwa kwalluwa ki hudu gyara ko ba yi ba kwalluwa ki ya hudu kwalluwa ka zai amma wa firasa hudu kwalluwa ka fi da take ba kuma da daren ka zuciya ga wani ya a cire zuciya ake yanka ba sai a wakilin wani zuciya ce a ciki ya a yankin likita ya a yi firasa a buɗe zuciya a hudu ta ajiye ta wani a cikin ta ta rai sun sai su yi amma abun ba haka ba Allah kaɗai sun kare wasu alonu kaɗan na ruru wani ruru min amma rabbi suna ma tambaya kan a rasu da mai magana matsan rai abun yadda da suka yi da kurin ka bar lamarin rai abu ne kurin a wajen Allah kurin bar lamarin rai shi kaɗai sun da mulki wannan shi ne ke da wani aya ta karantar da mu cewa Allah ki kansa rai gaba daya ya Allah shi gaba inna fi dhalika al-ayatin ya tafakkarun lamarin mutuwa ta barcin ko ta gaba daya akwai ayoyin Allah ga mutane masu tunani Allah ta musu masu tunani ci gaba أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون نعم إذا قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون نعم أم اتخذوا من دون الله شفعاء معنى معنى بل وانا متى sun ɗauki wani Allah na ce duni wacce kamata mata ba ta zara da a mana sai wallah sun ɗauki wani na ce duni ta kasa ta duni hausa kenan bai kai da Allah ne kenan a daraja Allah yake kenan da Allah a kun mana sai wallah sun doki wani Allah mai ceto wasu gumaka wasu Isa wasu Uzair wasu shigunan dai ba akida ta shigunan da da rubu ba koyo ba ta shari ko ta karara shehunka mukaddaminka yan kusa mai makaddami wanda a ɗariƙa kowace mai makaddami wanda ya ba ka ɗariƙa ya wani sani malami ne a tsakiyaye a ce na ɗariƙa a tsakiyaye yanar idan ka zo zan laƙanta maka ɗariƙa da suke yi to an mutum nan laƙantawa ni ne wai mukaddamin su ni gobe kiyama dukan gaba ɗaya gobe kiyama ni zan cece ku da ke kuma sai wajen nimanawa ana haka ana haka kowa shi shi na shi shi za ka wajen shi shugaban gaba daya in tijaniya ce in daddariya ce za a je gaba daya shi kuma an gani a maganar ba magana da suke annabi sallallahu alaihi wasallam babu manzo Allah annabi da tantu babu magana manzo Allah ba a shi ne kurin zai zai kwashe ku gaba daya amma wata ruwayar su a rubuce tana rubuce cewa kahin a tsare ana filin kiyama zai yi so saba'in gidan aljanna ya kwashe ku ya je ya zuba ya dawo an ce yana da riga mai riga mai aljihu dubu dubu saba'in kuma kun aljihu sauki mutum dubu saba'in zai ya kuma so ya kwashe ku ya kwashe tunan wani wani abu wani wallahi wani abu wallahi haka yake a rubuce ake wanda kama da yan baka wani bakariya ce ke muna wuce zai maka haka aka shirya abu kenan kaga anan ba wani manzon Allah shi ne ku a cikin gidan aljanna ko mun da ku na ga bi to malamin sananne ne cewa wallahi in ne din da kika sanya kurin ya shiga aljanna kasa an tsare ce babu shakka yake kaga kaga akwai mata shi me da ƙarya ce ƙarya ce cikin abin da kun zai wuce ta zai wuce da kai na ƙarya zai iya wa ƙarya shi ma da kai shi ba kai ba shi shi gaba da wata aljanna shi gaba da wata aljanna babu littafi ayat hadisi babu inda manzo Allah yake babu kuda kudin ka maka mana lalmin cikin duhu wallahi shirme ne gudun lalmin cikin duhu mai zai ka kama eh lalmin cikin duhu yanka sa kama ko ina ba kama komai shi ba abin da ya mallaka shirme ne ma komai to hadari ka kama wani da ce shi ne ce ka ko waye ko malaika ba kama ko malaika ta ce ce shi zai annabi ya ce maka suna ɗaukan wasu wanda ba Allah ba shufa'a ƙulga ya musu a walaukanu na mikuna shekan wala ya ƙalu wannan da suke kamawa masu ceto ba Allah shin za su ɗauke su masu ceto ko da ba su mallaci komi ba don ba abin da suka mallaka ba wani abu guda ɗaya da ya mallaki wani abu na shi balle na ta tsallar shi'a ba abin su gama wani bai mallaki komi ba za ka ce kai ma wani amfani a hili kiyama ya mace ne ya ce wala ya ilu nan cewa kasan ko ta kuma yana su an san annabi yana da wasu gumaka ne gumki ne a zamane da za ka saka saka shi ka mai ido ka mai hanci ka ajiye shi ya ta gusa shi ya ta gusa shi ma bai gusawa amma wai shi ne za kira ya maka kada akwai shakari shi bai mada hankali kana bata kuɗi ce banza kuɗi wanda a kida suke kenan kake mamakin zama na ƙarni na ishirin da ta ɗaya a'a har yau a duniya a kullum mutum ya ma Allah godiya da ya shirye da shi akan sunna ko akan cikin sunna yau a wannan duniya akwai al'umma ce kuma ana ga a cikin tarihin duniya a cikin matsayin duniya suna cikin wasu ci gaba duniya akan ilimi ma yau suna nan suna bauta ma goma zaka indiya zaka japan su da bilin goma ta ne kara harin su je su kira suna kuka suna kasar da kai ba kuma ma Allah gobe ta ce kinan za ku doke su shufa alhalin koda ba su mallaki kun ba su ma da hankalin kusa ba san abin da kuke ba to wannan aqida a ta kulillahu kulillahi kulillahi shafa'atu jami'a kulillahi ga ya musu lillahi shafa'atu jami'a ceto gaba daya ya tattara ya koma ga Allah yana da rashin wallahi kudin da wallahi tajini rashin kudin da wallahi tajini shi Allah nan ma'ana akwai ceto ceton da Allah ya kore na wani ba Allah ba ceto da sunna ta amince da shi zuwa sai ta fada sunna ta ba sunna shi ne ceto wanda Allah shi yakan zaɓi cikin wasu bayan shi lalimin mutada wanda ya amince musu da ma'azar da wanda Allah ba su uzini su yi ceton an ce Allah cikin kalmu bayi da yake kara da matsayi a wajen Allah sai Allah ya karrama ka da ka je ka ceci wani naka aboki ne uwaye ne shi Allah ya ce wani ka ceci wani a baka san wani ka ce Allah ban ceton wani kaiwa ba ka iya ba Allah ce baka iya baka damuwa ka ga ku kiyama kenan Allah kan karmu su bayi na mutane bayan annabawa da sauran masu imani hatta da mala'iku za su yi ya tabbata sunna amma shi Allah ne wanda ceton gaba ɗaya hannun shi shi ke ba da uzuri a magana kenan akwai ceto amma kai ne baka kama da cewa ne gobe kiyama su cece umar kama kana da garanti gobe kiyama na aljanna ne kuma shi ya tsira ba zai sa kan tsira sai ma gobe kiyama ma gobe kiyama kowa ya takai shi irin kiyama kowa ya takai shi yake to amma Allah kan kare wasu bayi sai ba su ceton wasu bayi manzo Allah ce mutane za su ci annaba za su ceto ba sai mun za su ceto Allah ce ku je ku ceto wasu ku ƙara za su je su dawo sai Allah mun ƙare ma ba su je su dawo ka je wanda ku ce ku je ku ɗauko wanda yake da ibar mutuncin Allah Allah zai ba ‘yan aljanna dama ku je ku ceto ɗan uwanku a cikin wuta dole ku samu imanin ku zamcin zarra ku dushi su ji ƙarshe za su ce Allah mun ƙari shi Allah shi na da mutu shi Allah shi aku saura ta shi ma Allah zai jin ka kan musamman ta shi ku za su samu na canta ne a mana hata mana canta ba ka sha wuya ɗari da kiyaye can muna can harko muke fata Allah kai farko kenan mu anan kenan aka samu na a ce menene in dai mutum ya mutu da imani babu shirka tare shi duk aikin shi kamar ta aikin shi in dai ya mutu da imani ba shirka to dinin da shi wuya ta shekara dubu ce ɗaya ce kwana ne shi dai zai mutu shi ne magana farko eh nan wani kuma ya ci babu lokaci ita wani wani dubu wani ɗari wani kaza ba san abin da kai ya ce wanda Allah ma abu dai amma dai matuƙa da imani ba da wama shi da ceton ke ceto da Allah zai wasu bayi sun sha azaba za a kudu su matsala ta za a kudu wasu sun zama gawayi don ba mutuwa sun zama gawayi rumus a wani mutuwa matsala ta ba ta ruwa ta musulmi a nan ke ba labarin ƙarshen fitowa daga wuta za shi aljanna ya ce ya yi musu zai ce Allah warin wuta da zahir ya kai mun gaya Allah ya dame ni kuna ta mun yawa Allah Allah ina so a kai ni baki baki wani wata shi ne shi maza da Allah da cewa bawa na in na kai ka can baka tambaye ko ni kan kusa Allah ban tambaye ko ni ko ni rage maka ko ko ba Allah zai ce to bawa na kuma kai wadana ya ce a shi tashi shi sai aka zo da shi baki-baki sai leba can waje wani wacin sai musulmi na bai ce sai allah zai ce ya ce ya allah a kai da koma ce bawa da kai kace wa baka baka yadda ka tsare ya ce allah wace da wace ko shi da hamad allah a kai to da kashi ce shi kenan allah a ruwan da kace Allah ya rawa wani bawon shi dariya haka da kace abin da akwai abu yake da kaga kace da kare sai an kai shi kowa an ajiye shi to yanzu an baruta zai juya baya yace alhamdulillah zai najani miki na gode ma Allah da tsaye da daga cikin shi an kare tana ta gode an kare ya kare shi ya gode ma Allah kur an kare amma can ne dan sai sun kai aljanna sai tsinka a jirta shi kuma da shi an kare shi an kare da ce yaren to mi aka yi can yawan ruwan cikin sun sai musulun ruwan ta inganta ta hada allah ne kira abin da bayan shi allah ya abin da bayan shi eh karshe dai allah zai ba shi kuzunin a nan za a kare za a sa cikin wani ruwa a ce mawar haya za a tsoma shi iya shiga fata ya zama kamar gawayi zai kuma sabon pol sabon halitta pol kuma sai a ce kama hanya idan aljanna kanin wani yan wani mai almuhim kenan akwai bayi masu laifi amma inda da inda mutum mai shirka Allah ba dinnan yanayin dumudumu ne amma ba da shirka ba ma wallahi shirka ɗaya kai kan da ta tsari ba wanda ya daga ba wani magana ko wani ka kone hama da ba magana wata tsari amma inda ba shirka to din aka jima in ma Allah ma rama kai zai gabata maka wani abin an Allah ko ma azaba ta guntuwa ko doguwa shi ne da imani ba a doro da wama wuta annabi ce ko da imani ya kada mutum tun zara ko ma kada imani ba da wama wuta shi ne kin Allah ce qul lillahi shafa'atu jami'a duka ceto gaba daya in Allah ne shi kuma Allah lahu mulku samawati wal ardi shi Allah shi ne cikakken mulki samai da ƙasa nashi ne mulkan halittar abidar halittar shi ne bayan shi ne shi ke da zuru amma waɗancan la yamliku da shay'an wala yashuru ba su mulki komai ba duk kamar cin banza amma Allah shi ne malakin halittar samai da kasai gaba daya yace kuma thumma ilayhi turja'un kuma an ku mutu zuwa ga Allah da annabi ba wannan wannan wannan abu da ta banza ba ga Allah da annabi nan da ce gaba
وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون وإذا ذكر الله وحده شنو عزل قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة الله يقول إذا aka ambaci Allah kadai tauhidi ba gam Allah da kowa Allah kada ke bautawa ba kiran kowa ba da gora da kowa ba rantsuwa da kowa kace kaji so kaji so sabon addini amma cewa yau ya ce wani zara ma amma da gaba kadai ba sa san maganar a ce Allah kadai daga an ga ambata Allah kadai aka ce kadai ne sai zuciya sai ta taluki mana ta bata rai za su kaman kaka matsala tun da kace tauhidi kadai amma wadda zikirar da zai min duni dan aka kama sunan wani abin da suka saba na shirka na ba Allah ba kace kai wani shi kai magana kai shi to anan ma idan mun san shi ko da suna farin ciki a jin dadi dan uwa ne kuma kai mutumin kwarai ne wannan halin su kenan kai ta Allah da ibada ya saka masa hankali tauhidi shi ta tara hankali amma shirka Allah kada kada da muskilin nasu Allah ke yi shirka Allah Allah ci gaba قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون
التي كذل ما زالش ما إلم أدى الدزي لجرم على قل يا مسلم Allahumma fatirar samawati wal ard kace ya Allah fatirar samawati wal ard Allah makagin fatir wanda ya abu ba da ya gama wajen wajen ba shi ne matsanka shi duka shi babu inda ya gama sadi inda gama wajen shi mata koyi a shi ne fatir shi ya kagi halittar samai da kasai kuma shi ne alimul ghaibu wa shahara ya Allah kai ne masanin gaibu an ce gaibu duk abin da ke fake an ce abin da abu guda bai bai kemishi na gaibu duk abin abu guda bai bai kemishi ji bai kemishi gani bai kemishi shaƙawa ba ta kemishi ba ɗanɗano babu ba ka taɓa ba ka taɓa ka ji shi babu duk abin da guda biyu suke washi na gaibu ba ka iya ji ba ka iya ganin shi ba ka iya taɓawa ba ka kemishi shi shi na gaibu kin Allah shi ne masanin duk abin da ke fake ya san kinan kowa kuma haka wa shahada haka na hilin kan hilin mara kusan gaba ba magana kai ba hilin mara kusan gaba haka kusan abin da cikin dajin wani lugu ba sani ba a dajin kusan lugu abin da cikin lugu ba wannan shi Allah duka ne da na koyan da na hilin Allah ya san komai kuma Allah an ka ta hukumu bai ne ba da fi ma kan fi ya Allah kai ne mai hukunci tsakanin bayan duk rigima da ake ta kai rigima ba ta karewa duniya tsakanin wani bangare yan tarihi da shirka kowa ta hannun banza ta kwarai haka za a yi ta rikici rikici mai karewa sai an koma ga Allah subhanahu wa ta'ala zai hukunci wa wakiya shi ta kasance musulma ta ruwa da ranar da ke kusan jin dare ita ce addu'a in zama musal dare ya kanta wannan addu'a Allahumma rabba jibril wa mika'il wa israfil فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم wannan da an yi da kusan buɗe sallah ta cikin gari ya ce kenan Allah kai ne makajin Allah kulkulullah man fatar samata da Allah kai ne makajin halittar samai da kasai alimul gaibu wa shahada masanin boye da hili anta tahkuma bayna ibadik kai kake hukunci tsakanin bayinka fi ma kanu fi yaktalfun cikin duk abin da suke sabani kai da hukunci Allah Allah ta gaba ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون Allah ce walau anna lillazina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu daftaru bi Allah ce da waɗanda suka gama Allah da wani suna zalimi muna zalimi da suka zalunta kansu inda za ka kaddara za a ba su dukkan abin da ke cikin ƙasa duki ta gaba ɗaya har ma a ƙara a linka duk duniya ba duki shi ba ba ta garinsu ba ba ta ƙasa kaza ba ko ta wuri kaza a duki duniya gaba ɗaya a cikin ciki a ƙara mishi matan duk daban ce wallahi gobe kiyama zai buri daftarobi da ya ba da wannan dukiya gaba ɗaya ya ba da nisu'in azab don kiyama don ya kare kan shi daga mummunan azab ta gobe kiyama a nan kenan mutum zai buri duk abu kanan wani akwai kira kenan kada wani abun duniya ɗauki hankalinka kada wani jin daɗin duniya ɗauki hankalinka ka ɓata lahirarka saboda duniya a nan salatar muke gaya mata wannan wani kai dame ka magana ke cewa yi wuta bi an an ahalin duniya min ahalin na wajen rufin na ta kuka mahaya su misal halar aita khairar ka an dai ruwa cikin sai musulun magana ke cewa za a ɗauko wanda ya yi kowa jin daɗi a duniya ya kowa morewa da arziki duniya komai ya mallaka cikin dan duniya amma dan wuta ne gobe kiyama za ka goshi za a tsoma shi tsoma guda cikin wuta sai a goshi sai wa ɗaya ba zama zai ba a sa kun ji hutun kurin in ji hutun kurin ya wuce shi ba mu Allah ka taɓa samun ka taɓa gamuwa da alkhairin a rayuwa ita lawan na yawar ma ra'aytu khairan qab ya rantsuwa da girman Allah na rantsi da Allah bin taba gamo da alkhairi ba tunda nake duk daɗin da ya ji gaba ɗaya tsomawa ɗaya ya mance na ka canza koma ya ce kuma haka za a zo da shakka ta busan fi duniya a duniya mina na janna a duniya ya kowa matsala problem shaunan da kyan abin ta fanna ba ci ba wata ba ta wata ba ci ba matsala ko ba lahiya shi da duniya ce ya kowa problem amma ɗan janna Allah ya dabu wanda kowa matsala duniya Allah shi san shi wanda kowa matsala za a duniya ba wani jin darasin da yi amma ɗan aljanna Allah ce za a mace za a ɗauko shi a sai sa guda gidan aljanna sa guda har gushi a ce bayan Allah har za a tafi sun kasa gaban Allah ka taɓa ganin shan ka ta samu matsala ka ta samu matsala a rayuwarka ta ce lawan na nan mahalar kuma na ranar sai da Allah ba ta gudu matsala ba da ya mance gaba daya kuma ta zai shi gaba daya har ɗan wa mutum ya kokari kada wani jin daɗin duniya da ya jin daɗin da ke ne duk wani duniya sai kan aƙida kan hanya ta ƙwarai Allah ta bakar da muka hannu shi Allah an rima sa cika kan suna cika imani Allah haka muna ta fito su bada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته